kuma wannan shi da yake fili ne murari ne ingantaccen karshe kuma wani abu ya sa da karshen ba sai aka yi masa jazma da sukuni aka kai yudere wannan kafin na farko shine karshen fi'ilin murari illa iyaka wato an yi ilzaminsa ne a cikin kafin na biyu wanda shi wannan lamiri ne kuɗi yudere kumul mawutu amma dai wannan kafin da jazma ne an yi ilzaminsa ne a madin da zama ake haɗawa a rubutattar to aina ma ta kuno ya tuba kuma lawo jami'a duk inda kuke duk inda kuka je dai Allah zai zo da ku gaba ɗayan ku Allah zai zo da ku gaba ɗaya da duk da duk gabobin ku din nan Allah zai mai muku da su kuma halayen ku duk ayyukan ku gaba ɗaya za a za a zo da ku gaba ɗaya za ku samu ayyukan naku yau mace jiga kullu nafsin ma amilat min khairin ma wuraren kenan wa ma amilat min suin tawtul wa baina wa baina wa amma amalan ba'ida to shi ma wannan aina ma ta kunu ya jiga kumullahu jami'a aina ta jiga fi'ilai guda biyu ta kunu shine fi'ilu shar'i ta jazamce shi alamar jazmar shafe nuni tunda yana daga cikin al'af'alul hamsa wanda ake musu nasba da jazma da shafe nuni ya ake shi ne jawabin shi kuma majzumi ne da shafe harafin illa shi ne ya ya ki ne asali fili ne wanda yake mai karshen saya daga ata ya ki ya ki to sai a shafe an ce fili wanda yake mai illar karshe to ana shafe harafin illar a halin jazma wa hazib jaziman jami'a hunna ta kare hukumar lazima ko jifi ne wanda yake mai illar karshe a halin jazma to shafe harafin illar ake shi ne alamar jazma to wa anna da kuma anna anna shi ma na cikin adawa to sharbi ita anna wato ma'anar ta kaifiya kaifiya a kowane hali a kowane hali tana nuna umumin hali ita kuma kaga kamar aina an ce tana nuna umumin a waje ko mata tana nuna umumin zamani to ita ko anna hali ne tana nuna umumin hali a kowane hali anna ta tini ko udika a kowane hali ka zo min zan baka to ta atik shi ne filo sharti an yi zance shi da sharti ya tati ne asali ko uti shi ma an yi zance shi da sharti ya shi ma asali uɗi ne daga a ada yi uɗi ne an yi zance shi da sharti ya ko kuma faɗin wani da yake cewa halilayya an na ta atiyaniya ta tiya ahan gaira ma yuri kuma la yuhawilu halilayya ya ko abokaina guda biyu an na tatiya ne a kowane hali ne kuka zo waje na to tatiya aha kwa zo wa dan uwa la yuhawilu gaira ma yuri kuma da baya kokarin wani abin da zai sa ku yadda duk abin da zai sa ku yadda kam ni shi zan yi kokarin sa a kowane hali kuka zo to shi ma an na tatiya ne tatiya a anna ta zanta filmai biyu na farko ta'atiya niyya ta'atiya wato an jazance shi da shafe nuni saboda yana cikin al'afalul hamsatu haka nan shi ma ta'atiyan na biyu wannan nunin na farkon ta'atiya niyya shi ake kiransa nunin wukaya yana zuwa idan ya zama fi'ili zai sadu da wani lamiri cikin lamirai to sai aka sa irin wannan nunin ko dan fili da ya sadu da lamiri ko kuma dan harafi ya sadu da lamiri to akan sa nunin wutsaya wannan nunin ba wai nunin rafa'a ba ne nunin wutsayati ne nunin wutsayati ne annata tiya ne saboda ce annata tiya ya yayi nauyi a jawo kuma a zo a fada kan wata yar mai fata yayi nauyi yayi nauyi sai aka ce an aka sa nunin wukaya aka ce annata tiya ne to to alhamdulillah
wa haithuma to haka nan haithuma ita ma tana cikin adawatu da suke yin jazuma an gabatar cewa masu yin jazuma guda goma sha takwas to haithuma tana cikin amfanin da suke yin jazuma haithuma tana nuna a koyaushe a koyaushe kama haitu ma ta tulubin ilma da jini duk lokacin da kace za ka sa kokarin neman ilimi za ka hannu ko fadin ba a ne ke cewa haitu ma ta sabai yukaddar lakan lahu na jaham fi kajinin azumani haitu ma ta sabai a duk lokacin da yake ka jefe lamarinka yadda Allah ya ce to yi kaddar laka dawo na jihar Allah ko zai kaddara ma biyan bukata duk abin da ka daidaita Allah zai karɓi wannan daidaitar taka Eh, ko da mutumin da yake da can yayi barna ko yayi abin nan don da ya dawo ya daidaita aiki kenan sai ke yawa mata ba domin haire yin falan da kuka ruba da abin da ba zai aikata in dai daidai ne mai kyau ne to ba da za a ce ai da can dan ya yayi barna yayi abin nan ko ba za a karɓa ba ko abin nan to ma tattakin yukaddar lakan lahu na jaha to haisu ma kaga ta da kifi ilai guda biyu na farko shi ne tattakin tattakin da ta tattaki mu ne asali to saboda haisu ma da ta shiga masa sai aka yi masa jazma alamar jazmar wannan sukunin musulmi yukaddar kuma shi ne fi'il jawabi yukaddar kaga ta jibance shi har su ma ta jibance shi yukaddar shi ne jaza'i shi ne jaza'i wancan tafsirin shi ne fi'ilu sharfi wannan kuma shi ne jaza'i ko jawabi na'am.
to wa kaifa ma
kuma ta yan ai ba su da wasani shi yasa dole a shafe ta inda ta harafin illa ce kenan ta zama harafin illa ce to
wa kaifa ma hakanan kuma kaifa ma kaifa ma a ita kuma tana nuna hali kaifa ma ta kun a kun ma'aka kaifa ma ta kun a kun ma'aka a kowane hali ta kasance zan kasance tare da kai a wato a kowane hali to kaifa ma ta kun ta kun shi ne fiye sharfi kaifa ma ta ji da sun alamar jazmar sukuni kan nuni ta kun a kun shi ne fiye jawabi ga shi ne shi ma an jarfunce shi to wa iza
wa izma to ko ku to wa iza na'am.
wa iza haka nan iza ita ma tana yin jazma wato wannan iza din ba ta cikin sha takwas din saboda me abin da yasa ita aka lissafa ta daban saboda eh, ba koyaushe ne ita take jazma ba a sai bishiri ya ce Bishiri bishiri ma a sadar.
sai a waka kawai sai a waka kawai shine iza take yin jazma sannan ta bambanta da yin kusan ma'anarsu ta kamanta da in da in da iz da iza ma'anarsu ta kamanta illa iyaka ita iza tana nuna tabbatarwa in kuma tana nuna mai yiwuwa mai yiwuwa to amma kuma ita mai kokwanton ita ce take yin jazuma koyaushe amma ita wadda ta tabbatar din kuma ba ta yin jazuma Ah, ya- wani yake cewa ana إذا أنا إن شككت جزمت وإذا تحققت لم أجد أنا إن شككت جزمت ni duk inda yake na zo in kenan wanda yake kokonto tana zuwa da kokonto sosai yake ta zama in da awaka da abin da yake waƙe da abin da yake zube duk ta zama take tana zuwa ta filai biyu idan ko wanda yake ta tabbatarwa ita ba ta yin gaba tana da zarkar filai biyu idan ko wanda yake ta tabbatarwa ita ba ta yin gazuma sai ko in a waka ne a waka to an ji ta yi gazuma amma a zube kaga duk qur'ani inda yake ta zo wai za an amna da insani a rara wani ibi za ne wai za masa wasu a fazu da ainihin fato duk wannan ba zai ba ba ta yi gazuma ba amma in ita kaga sai ta yi gazuma kamar faɗin mawaƙi da yake ta yi ta gani ma a gana ka rabo ka dirgina wai za ta sirka hasafatun fata jammai istagani ma a gana ka rabo ka bilbi wai za ta sifka hasafatun fata jammai wai za ta sifka to iza ta yi jazuma ta zurunci ta sifka alamar jazumar su tuni kan ba da asali su fi na'am su sifka a Jawa- jawabin ya zo jumla ne wato fata jammal da jammal yasa aka sa masa fa wato wannan fi'ili amurin wanda ya wata jumla ne jumla ne inda ke fi'ili ne da fa'ili shafa sai da sojo ya sa jumla ne ya wani ya zo jumla ya sa aka sa masa fa aka jamla to babin wani da yake cewa da farar da kuma yake cewa tarfa'u li khindakun wallahu yarfa'u li naran za hamadat niranuhum taki tarfa'u li khindakun wallahu yarfa'u li naran إذا خمدت نيرانهم تجدي فإذا خمدت خمدت إن ونمتئني مارن shine fi'ilu shar'i to amma saboda shi fi'ili mari ba a yi masa li'irari shi yasa aka bar shi mabni bisa fatha amma a mahallin jazma yake saboda fi'ilin shar'i ne na iza takidi kuwa shi ne jawabin takidi ka gani takidu ne asali to amma sai ce takid abin da yasa wannan kasarar da ya masa saboda kafiya saboda ya zo kafiya ne kawai shi yasa ya ce takidi a ta kidu ne a sai domin wato waka da naru ta kidu wuta ta ruru a tare da cewa a, wato tana a, wato tana tashi tana tashi tana ta harshen ta yana tashi kama da kuwa wato ta fice gaba daya ba ba ko da garwar shi ba bambancin hamadat kenan da habat habat za ka ce habatin naru wuta ta fice samanta ba a ganin tashinta amma da za a taka kasa daga ruwashi kamar na ƙur'ani kenan da aka ce kullama hawa ilmahum sarira su ya huta ko da wutar su ba a ga ta tashi sama ba to cikinta tana ci tana ci ko da ba ta tashi sama da shi. amma an ce aka ce hamadatin naru to ana nufin har kasan ma ba da ruwashi kenan ba da ruwashi ta ta koma toka gaba daya ya ya bi kenan كقولي لكم والله يقول نار إذا حمدت نيرانهم تجري تقول فدن عشاء عشاء حمدا إذا وإذا تسرك من الحوادث نكبة فاصبر فكل قيامة فتخشب وإذا تسرك من الحوادث نكبة فاصبر تو تسرك هنا فعل الشرع لكن عند بنتيجي alamar jazmar da tone a jawabin ko jawabin sharafin ya zo jumla fasijir fasijir wai za su kusa miyar hawadisi na kabatun fasijir fa kullu ga ya bace rusa da kashe to zuwa nan da zai lokacin a sha wanda bai da ma dab da ba a kashe shi hajjaji yake faɗa masa cewa yau kai ne fata kake cewa ai in musiba ta same ka to kai hakuri ba makawa duk musiba za ta yi yau ka kamu da musibar da ba ya yi wa don ta ke ce a sare kan aka sare shi da su zama da shi wato hamdani ne hamdani duk mabiya a sai na arewa ko ke ba da da kamar na mata da kullum
to babu marfu'atil asma'i babin abubuwan da yake ake rafa'antar su a cikin sunaye abubuwan da yake ake rafa'antar su a cikin sunaye dama an faɗi cewa abubuwan da ake masa rafa'a guda biyu ne akan rafa'anci fi'ili murari'i akan kuma rafa'anci suna wato cewa ita rafa'a takan shiga wa fi'ili murari'i takan shiga wa kuma suna to fi'ili murari'i wanda ake rafa'antarsa an gama da maganarsa saboda maganarsa takaitacciya ce a hali ɗaya ne ake rafa'antar fi'ili murari'i shine idan ya zamo a ba wani mai a harafin da zai sa a yi masa nasba ko wani abin da zai sa a yi masa jazma da ya shiga masa to a wannan halin zai zamo an rafa an ce shi to tunda yake haka ne shi yasa aka fara ga magana a kansa mun san cewa inda ake rafa'antar fi'ili murari'i a waje ɗaya ne kawai wanda wannan shine ɗaya daga cikin gurare biyu da malaman nahu suke cewa amili kan ma'anawi ne wato abin da yasa aka rafa'anci fi'ili murari'i ma'anawi ne na ma'ana ne ba abu ne wanda yake zahiri ba hakanan kuma abin da ya rafa'anci mubtada to wa'annan abubuwan guda biyu ma'anawi ne nan ne kawai inda yake amili yake ma'anawi ba lafzi ba to marfu'atul asma'i ko su suna da yawa to shine yace almarfu'atu sab'atun a sunayen da ake musu rafa'a guda bakwai ne wa hiya su ne alfa'ilu na farko fa'ili والمفعول الذي لم يسمى فاعل lam yusamma لم يسمى فاعله da kuma maf'uli wanda ba a ambaci fa'ilinsa ba maf'uli wanda yake an gina shi ginin da ake ce da shi bina'ul majhuli so da yawa wani lokacin za a iya faɗar aiki da kuma abin da aka yi wa aikin amma ba a faɗi wanda aka yi wanda ya yi aikin ba to wannan shine ake kiransa maf'uli a da ba a ambaci fa'ilinsa ba misali a iya cewa shariba ahmadul ma'a kaga anan an faɗi cewa ahmad ya sha ruwa an faɗi wane ne ya sha ruwa an faɗi wane ne abin da ya sha ɗin ya sha ruwa to anan an ambaci fi'i fa'ilin to amma in aka ce shuribal ma'u an sha ruwa kaga ba a faɗi waye ya sha ba to wannan shine maf'uli ma'u din anan ya zama maf'uli wanda ba a ambaci fa'ilinsa ba wato a tsarin larabci ko da yake wannan ba bincike ne na nahawu ba amma akwai dalilai kamar guda goma da suke sa a shafe fa'ili ya zamo fi'ili ne mabni bina majhuli wato bincike ne na balaga kawai ko bincike ne na balaga amma dai akwai wasu dalilan da suka- akwai dalilai har kamar guda goma daban-daban wanda sukan sa a shafe fa'ili ya zama an an ambaci maf'ulin kawai eh, ka la quriya lamru wa jira al ma'u ah, wa quriya lamru wa tawad al jindi to duk irin wannan kaga an shafe wa jira al ma'u ba faɗi waye ya kafar da ruwan ba saboda an sani to wani lokacin dan an sani wani lokacin dan girmamawa wani lokacin dan wulakantawa wani lokacin dan ana nufin a rufar to duk akan duk da yakan sa a shafe fa'ili to والمبتدا hakanan kuma abu na uku wanda yake ake rafa'anta daga cikin sunaye shine sunan da yake mubtada وخبره Na- na hudu kuma shine labarin mubtada
واسم كان na biyar shine sunan kana da kuma yan uwan kana abubba fi'ilai wanda yake suka zo suke aiki irin na kana ko ma har da wasu haruffa ma wanda sun zo suna aiki irin na kana
وخبر inna وخبر إن da kuma labarin inna أخوات da wa ahawatiha da yan uwanta labarin inna da yan uwanta shi ma marfu'i ne shine na bau- shine na bakwai to والثاني للمرفوع to shine na shida kai wattabi'u lil marfu'i sai kuma abin da yake yabi marfu'i وهو أربعة أشياء shi mai bi ga marfu'i iri hudu ne النعت na farko dai na ati na ati ehem kamar ja'a zaidun ad-dawilu ja'a zaidun ad-dawilu to dawilu din na ati ne na zaidu gashi nan an rafa an ce shi saboda zaidu din ya zo fa'ili fa'ili ko marfu'i ne to shi kuma dawilu ya bi shi to والأدب haka na biyu kuma adafi kamar ja'a zaidun wa amru ja'a zaidun wa amru to amrun din adafi ne akan zaidun
والتوكيل sai da takidi ja'a zaidun nafsuhu ko ja'a al'amiru nafsuhu
والبدل ko badali eh, a kalfin ah, ah, wato ah, ja'a ah, wato ja'a rajulu zaidun misali kamar ja'a rajulu zaidun to kaga zaidun ta ya zama badali ne daga rajulu din Mhm, ta ya zama badali ne Mhm. to to su wa'annan su ma suna bi ko kuma ah, wa- wa- eh, duk da inda ake an kawo badali wanda yake iri-iri ne guda wajen hudu ne ko badalin to shi ma dai yakan bi mubdalu minhu idan bad- idan mubdalu minhu ya zamo marfu'i to shi ma zai zamo marfu'i Mm, zai zamo marfu'i Eh, ko ja a zaidun bal amru inda yake amrun din ne ya zo ba zaidun ba da an yi kuskure ne ka yi kuskure ne kace ja a zaidun to in kace bal amrun din to amrun din sai ya zamo ya bi zaidun din to To alhamdulillah.
هو الاسم المرفوع Shi ne suna wanda yake an rafa'ance shi المذكور قبله فعله wanda yake an ambaci fi'ilinsa kafin sa. Wato a ƙa'idar larabci koyaushe sai an ambaci fi'ili sannan ake ambatar fa'ili. Baka ce zaidun kama, ka ce kana nufin zaidun ɗin shine fa'ilin zaidu ba. sai dai ka ce kama zaidun in ka ce zaidun kama to wannan sai dai a ce fa'ilin kama din boyayye ne a sannan kuma jumla taka ta zama ba jumla ce fi'iliya ba ba jumla ba ce wanda yake an fare ta da fi'ili da suna aka fare ta ko yaushe ka'idar larabci dai sai ka fara faɗa fi'ili sannan za ka ambaci ah, fa'ilin
وهو da yake ma ake ganin cewa abinda aka kawo dole sai an fara kawo fa- a, fi'ili to ba za a ce wannan fa'ilin da ya gabata ya rataye da wannan ba kamar misali wa ina hadun minal mushriki nastajaraka fa ajruhu to kaga a hadun ɗin fa'ili ne amma fi'ilinsa an shafe shi wa in istajaraka ahadun minal mushriki nastajaraka ba wai fa'ilin wancan istajaraka ba ne wancan istajaraka karfafawa ne saboda me saboda ita in koyaushe ai daman dole sai dai fi'ili ya bi ta sai dai fi'ili ya bi ta ta keɓanta da fi'ili wai nistajaraka ahadun minal mushriki nastajaraka to وهو على اسمين haka nan ma kuma kamar irin su hal abin da yake ya zo bayan ta ko ka sai ta hal ah, tana iya zuwa tare da suna ko tare da fi'ili amma ita tana da wani abu ɗaya idan ta ga fi'ili fa ya zo to sai ta ce shi ita ce shi ne nata ko in ka ce hal zaidun kama sai a ce kana nufin hal kama zaidun Ehen, wato z- zaidun din nan ba za a ce mubtada ba ne sai a ce fa'ili ne na fi'ili shafaffe wanda wannan kaman na daga baya zai fassara shi ko ita har ta iya zuwa tare da suna ta iya zuwa tare da fi'ili sai dai inda yake ta zo ga fi'ili tare da ita amma sai aka ga suna ya fi kusa da ita to sai a ɗauka akwai wani fi'ilin wanda yake an shafe saboda ita koyaushe ta fi bin fi'i ta fi son ta zo da fi'ilin ko da yake dai takan zo tare da sunan amma ta fi son ta zo da fi'ilin Mhm. hal zaidun ka'imin kaga yayi nan duk sunaye ne ma amma hal kama zaidun shi ma daidai ne a cikin da yake daman ga fi'ilin ya bi ta daman ita abin da take bukata kenan ko hal iza ma ra'at fi'ilan bi hayyiziha hanat ilaihi wala tarra bi firqatihi ko ka hal iza ma ra'at fi'ilan bi hayyiziha kamar hal ne in ta ga fi'ili ya zo a cikin kungiyarta hanat ilaihi sai ta bege zuwa gare shi wala tarra bi firqati ba za ta taba yadda ta rabu da shi ba ita hal haka take Eh, hal zaidun kama sai a ce hal kama zaidun kama ne zaidun din wannan mubtada ne to koyaushe dai fi'ili shi yake gabata sannan fa'ili to وهو على اسمين shi ah, fa'ili iri biyu ne ya rabu rabo biyu ظاهر da akwai wanda yake a fili ya fito a bayyane وهو بناء da kuma wanda yake a ɓoye bai fito a fili ba الظاهر wanda yake ya fito a fili wanda yake a bayyane نحو قولك kamar ka ce قام زيد kama zaidun to zaidun din shine fa'ili gashi ya zo a fili gashi suna ne marfu'i ya zo bayan an ambaci fi'ili kama kama zaidun ويقوم زيد haka nan kuma yakan zo kama wato ya zo da fi'ili wanda yake mari to ta iya zo ma kuma tare da fi'ili wanda yake murari kamar ya ƙumu zaidun to zaidun ɗin fa'ili ne ya zo tare da fi'ili wanda yake murari shi ne ya ƙumu
وقام زيدان to nan kuma misalan da aka gabatar inda yake fa'ilin yake mufradi guda ɗaya to ta yi kuma ya zama suna ne na mutum biyu wato abu ko abu biyu tasniya kenan shi ake kira tasniya kamar kamar zaidani kamar zaidani wato fa'ilin tasniya fi'ilin murari'i
ويقوم الزيدان nan kuma fi'ilin wato fi'ilin bari fa'ilin tasniya ya kuma zaidani ko fi'ilin murari'i fa'ilin kuma tasniya Ehem.
وقام الزي- وقام الزيدون kamar zaiduna shi kuma fi'ilin mari amma fa'ilin jam'ul muzakkar salim zaiduna shi ne fa'ilin gashi nan an rafa'ance shi da wawi daman ya gabata gare mu a baya cewa wawi alamar rafa ne a cikin jam'il muzakkar salim
ويقوم الزيدون nan kuma fi'ilin murari'i ne fa'ilin ko jam'ul muzakkar salim ya zaiduna
وقام الرجال nan kuma fa'ilin jam'u takasiri ne tare da cewa fi'ilin fi'ili ne mari rijalu jam'i ne na takasiri tunda daga rajulu ne rajulu aka kawo rijalu kaga sai da aka karya lafazin lafazin rajulu din radda da take da fata ta koma da kasra Ehe, jimi da da yake da ramma ya koma da fata alifi da babu shi yanzu gashi an kawo shi rijalu ya zama jam'u takasir kenan jam'i ne na sai da aka karya lafazin mufradi lafazin guda ɗaya sannan aka kawo shi to shi nan fa'ilin jam'u takasir ne fi'ilin mari
ويقوم الرجال in ko fi'ilin murari fa'ilin ko jam'u takasir
wa qamat hindun da to nan kuma fa'ilin wanda yake muwannasa mufrada fa'ilar muwannasa mufrada fi'ilin komari wa taqumu hindat hindun da nan kuma fi'ilin murari'i amma fa'ilin muwannasa mufrada mai suna ne na mace guda ɗaya
wa qamat wa qamat hindani da ko kuma kamatil hindani kamatil hindani nan kuma fi'ilin mari fa'ilin ko tasniyar muwannasai tasniyar suna na mata
wa taqumu hindani ga dan kuma fi'ilin murari'i fa'ilin ko tasniyar mata sunan mata ne guda biyu
wa qamat hindatu Idan kuma fa'ilin jam'ul mu'annas salim ne jam'i ne wanda yake an yi shi da alif da ta hindatu kaga sai da sunan ya cika hindu aka karo alif da ta a ƙarshe ya koma hindatu wato nan fi'ili- fi'ilin mari fa'ilin ko jam'ul mu'annas salim
wa taqumu hindatu nan kuma fa'ilin jam'ul mu'annas salim amma fi'ilin murari'i
wa qamat hunudu qamat hunubu nan ko fa'ilin jam'u takassir ne na mata jam'i ne na karyawa amma na mata sunan mata fi'ilin ko mari qamatil hunubu
wa taqumu hunudu nan kuma fi'ilin murari ne fa'ilin ko jam'ul mu- mu- muannas ne na takassiri jam'i ne na takassiri na mata wa qama aquka to nan kuma inda yake fi'ilin ya zo fa'ilin ya zo daga af'alul daga asma'ul hamsatu qama akhuka nan shi marfu'i ne da wawi Af- a- asma'ul hamsa da kuma jam'ul muzakkar salim bi ya gabata gare mu cewa ane musu rafa'a ne da wawi ane musu rafa'a ne da wawi wa yaqumu aquka wa yaqumu ahuka inda yake fi'ilin murari fa'ilin kuma daga cikin a- a- asma'ul hamsa wa qama gulani to kama gulani shi ko a nan fa'ilin ya zo murafi zuwa yarmi mutakallim ya mutakallim kenan a nan irabinsa zai zamo da takadiri gulami gulamu din nan marfu'i ne saboda me saboda fa'ili ne in an ce me alamar rafa sa sai a ce ramma ce a bakaddarawa a kan mimin nan abin da yasa yanzu aka ga kasara saboda raf'a ba za ta ja ya ba shi yasa aka kawo wannan kasarar kasarar kawai ta zo ne don a jaya amma nimin nan akwai rafa a bakaddara akwai ramma a bakaddarawa a samanta marfu'i ne da ramma wadda take mukaddara wato lirabinsa ba sai lalle ya fito ba ta ya zamo mukaddari murabi ne amma kuma da tagadiri to wa yaqumu gulani ko ya ƙumu gulami shi ma dai kamar wancan illa wannan a, fi'ilin murari'i ne ba mari ba wancan kama gulami fi'ilin mari ne ya ƙumu gulami ko fi'ilin murari'i ne wa ma ashbaha dhalika da abin da ya kama da duk wa'annan da aka ambata to alhamdulillah wannan fa'ili ya zo zahiri ya zo suna wanda yake a fili wanda yake a bayyane ba abin ɓoyewa ba in ta yi ya zo suna ne na namiji guda ɗaya ko na maza guda biyu ko na maza da yawa wanda yake an kawo jam'u muzakkar salim ko na maza da yawa jam'u takasiri kuma filin ta ya zama mari ko murari mari ko murari ta ya zama kuma nan mace ne guda ɗaya ko mata biyu ko mata da yawa wanda an kawo jam'in nasu jam'ul muwannasu salim ko kuma an kawo jam'u takasir ya zama wato a, kuma fi'ilin ya zama mari ko murari to a gargashin nan an samu irin nau'i goma sha shida kenan na sha bakwai shi a kamar ahu wato ɗaya daga cikin al'afa asba'ul hamsa na sha takwas kuma shine wanda yake murati ga ya'ul mutakallim mhm to alhamdulillah Bismillahir Rahmanir Rahim wal mudmaru to a fa'ili kuma wanda yake lamiri an yi magana akan inda yake fa'ili yake zuwa suna zahiri suna a fili to kuma nan za a yi magana kan inda yake fa'ili yakan zo lamiri to shi inda fa'ilin yake zuwa lamiri na ashara gurare goma sha biyu ne نحو قولك kamar faɗinka ضربت warabtu wato na yi duka to tudin shine lamiri shine fa'ili wannan wato shine lamirul mutakallimi wahadahu lamirin mai magana inda ya zamo yana magana a kan shi kansa kawai ba kowa tare da shi rarabtu
وضربنا ko rarrabna namirul mutakallim wa ma'ahu gairuhu na din shine fa'ilin shine fa'ilin وضربت da namirul muhadabi muzakkari mufradi wanda ake magana da shi wanda yake guda ɗaya kuma namiji a rarrabta za a ce rarrabta ko kumta ko akalta da makamantansu dai to ta ɗin wannan shine fa'ilin ta ɗin shine fa'ilin وضربت ko rarrafi lamirin mu haɗa ba mu wannasa mufrada mace guda ɗaya wadda ake magana da ita rarrafi وضربت Ah,
وضربتما mhm, ko rarraftu ma tasniyar mu haɗa bai maza ko mata biyu maga- mutum biyu ana magana da su ko maza ko mata za a ce rarraftu ma amtuma rarraftu ma Mhm, antuma rarraftu ma Mhm, rarraftu ma وضربتم ko rarrabtun a wato wajen tasniya na wanda ake magana da su da maza da mata ba bambanci maza biyu rarrabtu ma za a ce mata biyu ma rarrabtu ma za a ce Aha, rarrabtu ma za a ce Aha. Ah, wa rarrabtum jam'in muhadabai muzakkarai wanda ake magana da su su da yawa in maza ne za a ce rarrabtum eh, ko akartum ko ji'itum ko raja'atum da sauransu duk wannan da yawa tun ɗin shine fa'ilin lamiri ne shine fa'ilin وضربتن ko rarrabtunna jam'in muhadabai muwannasai mata da yawa wanda ake magana da su rarrabtunna
وضرب ko raraba a lamirin ga'ibi muzakkari mufradi lamirin wanda baya nan ana magana a kansa mhm, kuma namiji ne guda ɗaya za a ce raraba zaidun raraba ko zaidun shariba ko zaidun akala to وضربت ko rarrabat lamirin ga'iba muwannasa mufrada mace wadda ba ta nan ana magana a kanta ya zamo ita kadai za a ce rarrabat ko akalat ko kamat
وضربا ko rarraba tasniyar ga'ibai muzakkarai guda biyu wanda ba sa nan in maza ne za a ce rarraba wato bayan an kawo ƙarshen fi'ilin sai dai a sa alifi lamirin tasniyar wanda shi ya nuna cewa su biyu ne kuma shi ne fa'ili a nan rarraba wannan alifin a mahallin rafa yake ko akala ko zahaba to وضربوا ko rarrabu ta ya- in in mata ne ko sai a ce rarraba ta Eh, in mata ne su biyu za a ce rarraba ta saboda mace ɗaya za a ce rarrabat to in biyu ne sai a ƙara alifi wannan alifin shine fa'ilin eh, rarraba ta wannan tar kawai ta zo ne don ta nuna cewa ana magana kan mata ne fa Ehen, alifin shine lamirin shine fa'ilin tara ita alama ta ne ce kawai Ehen, alifin kawai shine fa'ilin shi ehen. to وضربنا ko a rarrabu rarrabu jam'in ga'ibai muzakkarai jam'i na ga'ibai muzakkarai Ah, maza da yawa wanda ba sa nan za a ce rarrabu ko akalu ko kanu ko samu ah, sallu da sauransu to وضربنا ko rarrabna jam'in ga'ibai muwannasai jam'in ga'ibai muwannasai kaga ya zama goma sha biyu kenan ya zama guda goma sha biyu kenan guda biyu dai da shi kansa mai magana ɗaya inda yake shi kadai shine ake cewa ramirul mutakallim wahdahu biyu na biyu ko shine wanda suke su da yawa ko su biyu ne ko su nawa ne dai inda ya huce shi kadai kawai to ya zamo mutakallim wa ma'ahu gairuhu shine rarrabna masala rarrabna sai kuma na muhadabi muzakkari mufradi shine rarrabta sai na muhadaba muwannasa mufrata- mufrada rarrabti sai kuma na tasniyar muhadabai maza ko mata rarrabtu ma sai na jam'in muhadabai muzakkarai rarrabtun sai kuma na jam'in muhadabai muwannasai rarrabtunna sai kuma na wanda yake ga'ibi muzakkari mufradi rarraba sai na muwannasa rarrabat sai na tasniya rarraba ko rarrabata sai kuma na jami'in maza rarrabu sai na jami'in mata rarrabna rarrabna to to alhamdulillah wato anan kaga a can misalan da aka kawo na suna zahiri sai zamo ana kawo fi'ili murari in an kawo mari sai a kawo misalin murari to amma ana abin da ya sa ba a kawo ba saboda ah, wato maganar inda yake ya zo da fi'ili murari in wato ba ma kawai wani wajen yakan zamo lamiri ba a'a har ma yakan zamo lalle wajibi a shafe shi Mhm, inda yake ya zo da fi'ili murari iko Ahan, kamar ah, arribu arribu kaga anan daman ba dama ma a fito da fi- ah, fa'ilin ko fa'ilin wajibi ne a shafe ko nan ribu ko tarribu anta to wannan anta din ba dama a fito da shi yana cikin gurare da yake wajibi a shafe fa'ili wajen guda goma ko to shi yasa bai kawo bai kawo su ba saboda ah, karatun da aka yi a baya bai kai matsayin har a fahimci wajen ba to to alhamdulillah allazi lam yusamma fa'ilu wannan babi ne na maf- ah, mutalli in harafin in a halin jazma sai a shafe harafin illar ku eh shi yasa aka shafe aka ce yusamma amma da yusamma ne eh
وهو الاسم المرفوع wato wannan shi ake kiransa na'ibul fa'il kenan na'ibul fa'il a maf'ulin da ba ambaci fa'ilinsa ba a an faɗi cewa a kama a nan dalilan da sukan sa a shafe fa'ilin a gina filin bina'ul majhuli wajen guda goma ne wajen guda goma ne kamar sani kamar rashin sani kamar girmamawa ƙoƙarin jawo sauraro da makamantan irinsu a wajen abubuwa goma ne ko sha ɗaya ko sha biyu ma wanda sukan sa a shafe eh, fa'ilin a gina filin bina'ul majhul illa ya ka bincike a kansu ba wai magana ce ta ilimin nahau ba eh, magana ce ta balaga ko magana ce ta balaga wani lokacin sauraro ma yakan sa a shafe girmama yakan sa a shafe wulakantawa yakan sa a shafe sani yakan sa a shafe rashin sani yakan sa a shafe Ah, tsarin aruri yakan sa a share a shafe tsarin kafiya yakan sa a shafe tsarin saja'i yakan sha a shafe to dai irin wani jawo sauraro yakan sa a sha- a shafe jawo a sauraro yakan sa a shafe to ah, duk wannan dai bincike ne na balaga to wo- shine suna wanda yake an rafa'ance shi فإن لم يذكر معه فاعله wanda ba ambaci wanda ya aikata shi ba ba shi aka yi wa aikin fa'iluhu rabba sun amra nan in ambaci waye ya dukan wa aka doka to amma aka ce riba amrun an doki amru ba faɗi waye ya doke shi ba kaga amru shi aka yi wa duka amma ba a faɗi wane ne ya doke shi din ba to ya zama mafuli wanda ba a ambaci fa'ilinsa ba
فإن كان الفعل ماضيا idan fi'ilin mari ne فهم أوله rumma rumma awwaluhu sai a kawo farkonsa da rufa وكسر ما قبل آخره a kawo abin da yake gaban ƙarshensa kuma da kasara a to kamar wato a, rarraba kaga mari ne to in ya zama mamuni bin al majhul na farko me harafi na farko a cikin radi sai a kawo shi da rafa da rufa ru ru. ra kuma ita ce gaban harafi na ƙarshe tunda ba shi ne na ƙarshe to sai a yi mata kisra riba ko kutila kutila linsanu ma akfara a, to وإن كان مضارعا in ko murari'i ne أوله sai a yi wa na farafin farko ramma وكسر ما قبل آخره Aha, wato kamar yurabu ko yuqtalu yuqtalu fa yaqtuluna wa yuqtaluna wa yuqtaluna ko aha sai a yi wa harafin murari'ancin ramma a wannan halin yuqtaluna wa futiha a fatanci kuma ما قبل abin da yake gaban ƙarshensa yokuta lu ta ita ce gaban ka- ah, harafin da yake gaban harafin ƙarshe lamin shi ne to sai a yi mata fata yokuta lu
وهو على قسمين wato kuma kamar wannan binciken yanzu da ya kawo ba wai tsantsan na hau ba ne amma eh, ilimin tasirifi ne shi kuma Mhm, ilimin tasirifi ne shi kuma to huwa ala kismaini shi ah, ma- maf'ulin da ba ambaci fa'ilinsa ba ya kasu kashi biyu ظاهر akwai wanda yake a fili ومضمر akwai kuma wanda yake a boye wanda yake lamiri والظاهر wanda yake zahirin a fili نحو قولك kamar ka ce ضرب زيد ruriba zaidu an doki zaidu to zaidu din makuli ne wanda ba ambaci fa'ilinsa ba gashi nan an rafa an ce shi kuma fi'ilin an an aikata masa yadda aka faɗa a baya harafin farko tunda yake mari ne an masa ramma ah, harafin da yake gaban na ƙarshe kuma an masa kisira
ويضرب زيد ko kuma rabu zaidun inda yake fi'ilin murari'i kenan shi ma dai kaga fi'ilin an aikata masa haka kuma zaidun din wanda shine mafulin da ba ambaci fa'ilinsa ba ya zo da rafa
وأكرم عمرو ko ukurima amuru ukurima amuru wato wannan abin da yasa aka kawo dan a nuna cewa fi'ilin ko da ba ruba'i ne asalinsa ba ruba'i ne dai yanda aka faɗa dai a baya wannan ka'idar dai za a bi tunda ukurima daga akrama ne af'ala fi'ili ne wanda yake ruba'i to shi ma dai a shi din fi'ili a harafi na farko sai a yi masa ramma shine alhamza kaga sai ya zo u- ukrima a wanda yake kuma dab da na ƙarshe sai a yi masa kasara shine ra ukrima
ويقرب ko yukuramu amrun kuma murari insa murari insa shi ma dai haka yadda waccan ka'ida aka faɗa shi ma dai haka za a bi
ويرمض wanda yake lamirin kuwa عشرة goma sha biyu ne أنه kamar ka ce ضربت ruribtu tu din to shine na'ibul fa'ili a shine maf'ulin da ba a ambaci fa'ilinsa ba wato lamirul mutakallim wahadahu وضربنا lamirul mutakallim wa ma'ahu ghayruhu na din shine na'ibul fa'il shine maf'ulin da ba a ambaci fi- fa'ilinsa ba maf'ulin da ba a ambaci fa'ilinsa ba وضربت ko ruribta lamirun ah, muhadabi muzakkari mufradi wanda ake magana da shi namiji guda ɗaya ruribta an doke ka وضربت to ta ɗin shi ne a mafulin da ba ambaci fa'ilinsa ba ko rurifti lamirin mu haɗa ba mu wannan sa mufrada mace guda ɗaya wadda ake magana da ita ti ɗin shi ne na ibul fa'ili وضربتما ba rurifti ma ta tsiniyar mu haɗa bai maza ko mata tuma ɗin shi ne na ibul fa'ilin
وضربتم ko ruriftum jam'in mu haɗa bai mu zakarai tun ɗin shi ne na ibul fa'il shi ne mafulin da ba ambaci fa'ilinsa ba وضربتن tunna jam'in mu haɗabai mu wannasai wanda ake magana da su da yawa mata tunna
وضرب ko riba wato lamirin ga'ibi muzakkari mufradi wanda baya nan ake magana a kansa kuma namiji guda ɗaya وضربت a lamirin ah, muwannasa ah, ga'iba mufrada wadda ake magana a kanta mace ruribat وضرب tasiniyar ga'ibai maza mata ne za a ce ruribata
وضربوا Mhm, ko rurubu jam'in muha'a ga ibai muzakarai jam'in ga ibai muzakarai wanda ba sa nan da yawa maza
وضربنا ga jam'in muwannasai ga ibai na ɗin shi ne to alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim باب المبتدئ والخبر wannan babin mubtada ne da labari an faɗi cewa sunayen da ake musu rafa'a suna da dama wajen goma sha uku ne to a ciki mun yi guda biyu wanda shine fa'ili na farko sai kuma na'ibul fa'ili to yanzu na uku da na hudu shine mubtada da labari mubtada shi ma suna ne wanda yake na cikin sunayen da suke zuwa da rafa'a haka ma labari to المبتدأ mubtada هو الاسم المرفوع العالي huwa ismu shine suna fi'ili bai zamowa mubtada fi'ili baya zamowa mubtada ba a cewa an rafa an ci fi'ili dan mubtada ne a'a sai dai idan ya zamo fi'ilin wanda za a yi tawilinsa ne da suna saboda wani dalili to irin wannan yakan zo misali inna lazina kafaru sawa'un alaihimu an zartahum to sawa'un alaina a jazi'ina am sabarna Eh, sawa'un alaikumu a da'autumuhumu amantum samintum to kaga dai irin wannan fi'ilan saboda za a yi tawilin su, sun zo matsayin mubtada sawa'un din duk da ya gabata shine labarin eh shine labarin a fuska mafi karfi Mhm. to suna mubtada shine suna ba wai fi'ili ba Aha, ba fi ba fi'ili ba ba kuma harafi ba almarfu wanda yake an rafa'ance shi Mhm, banda kamar inda kace zaidan rarabtu tunda wannan zaidan rarabtu kaga zaidan din ai mansubi ne ba marfu'i ba Mhm.
al'ali wanda yake ya tsiraita al'awani daga duk wani abu wanda zai aiki a kansa kamar irin su inna su kana ba su zo tare da shi ba Mhm.
al-lafaziyya na lafazi masu aiki na lafazi ashe kenan da ya faɗa haka ya nuna cewa shi muktada an rafa'ance shi kenan ma'ana- da wato dalili wanda yake ma'anawi shi mubtada rafa'antarsa don kawai ya zo mubtada ne shine dalili ne wanda yake ma'anawi ba lafzi ba tunda ba a ji shi a lafzan ba ba a ji abin da ya rafa'ance shi lafzan ba Mhm, wa rafa'o mubtada'an bil ibtida to wal khabaru ya labari kuwa shine suna al-marfu' wanda yake an rafa'ance shi musnad ilayhi wanda yake an dangana fi'i- ehin, wanda yake an dangana zuwa gare shi an dangana zuwa gare shi nahwu qawlika kamar ka ce baydun qa'imun to zaidun ka'imun to zaidun suna ne marfu'i gashi ya zo ba tare da wani amili ya shiga masa ba gashi ya zo marfu'i ashe zaidun din mubtada ne ka'imun kuma suna ne wanda yake ya zo an dangana zuwa gare shi to ya zamo kenan sha labari ya zamo labari kenan zaidun ka'imun jumla ce cikakkiya mubtada da labari wal saydani qa'imani to mubtada yakan zo mufrad